إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markaz ahadu suna da jama'a wanda ke ngulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna talata 27 ga wata na Jumadar Akhira hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da tara ga watan biyu shekara dubu biyu da ishirin da ɗaya yau insha Allah za mu yi darasi na hamsin da shidda cikin littafin bulugul maram darasi na hamsin da shidda insha Allah a darasinmu da ya gabata mun zo ƙarshen hadisin abdullahi bin umar daga salim ɗan shi kenan a bayanin fi ma sakati sama wal uyun aw kana asariyan al ushr wa fi ma suqiya bin nadh nisf al ushr cewa abinda aka yi ban ruwa shibkar da aka shayar da ita da ruwan sama ko ruwa na ido na gulbi ko ice mai jan ruwa da ƙasa irin shinkawa misali shuka mai jan ruwa da ƙasa irin shinkawa wanda ba ban ruwa aka yi ba to da duk abin wannan shi za a ba da ɗaya cikin goma na abin da aka samu in ya kai nisabin zakka amma abin da aka shayar da ban ruwa imma da hannu imma da dabba yadda aka yi ban ruwa aka yi wannan shirka to za a ba da rabin ushirin kenan misali maimakon a tiya goma a ba da tiya guda sai a tiya ishirin za a ba da tiya guda wani shi ne ƙarshen bayani yanzu ya gaya mana matsa'alar wannan cewa tufaƙi ne ba wani saɓani sai kayan da kai na noma in ya kai wusuki biyar shi ne sa'i uku. wanda muke cewa tiya 200 tiya 300 duk da cewa bakin dai awo da muka yi tiya 240 ce to wannan duk abinda yake kowa yara da wannan yawan abinda zakka take kamawa ta kayan gona sai in sun kai wannan yawan shi ne muke wani misalin bahumu a nan bahu mai cin tiya 40 a ce kenan akalla a samu bahu shidda bahu shida mai cin tiya arba'in tukan suka kai zakka yanzu zai fara da hadisin abu musul ashari shi kuma mun shura zai ji shi kuma iya bayani me ake guda mazakar don kusan akwai kusan abin da yake da ittifaki guda zakar zinariya ko azuma abinda ba su ba akwai abin da ba a hudawa akwai abin da yake da saɓani akwai abin da babu saɓani to mun ji dai bayani kan hata da kaya na haja kayan saidawa kayan kasuwa to yanzu nan mas'ala ce za mu shiga kuma ta abin da ya shafi kayan gonar shine ya fara da hadisin abu musul ash'ari ya ce wa an abi musul ash'ari wa mu'adh radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahumu nan manzan salatan ya aiki mu'ad bin jabal da abu musa duka yaman a matsayin wakilai a can hadda cikin aikinsa akwai amsa zakka to cikin umarni da ya musu ya ce la ta'khudha fi sadaqati illa min hadhihi al-asnaf al-arba'a kakku amshi zakka ta kakku amshi sadaka kai kakku amshi zakka sai a irin wannan dangogi guda hudu sai abu guda hudu za ku amshi zakka a kansu shi ne a sha'ir walhinta والزبيب والتمر رواه الطبراني والحاكم kakku amshi zakka sai cikin abu hudu yace da sha'ir da hinta alkama da zabib zabib a zabib san zabib ko sai atamar dabino tunan kusan wannan ittifaki na kowa rada akwai zakka cikin waɗannan ababe su ne manzan Allah ya jiro nasi ya zo a kansu yanzu maganar magabata kan wannan mas'alar yaya kenan wasu malamai suka tsaya akan cewa kurin a kayan gona ba a hudda zakka sai akan wannan guda hudun ainihin da annabi ya ambata kuran irin su hassan albasari irin su imamun sha'abi kama albani rahimahullah ya ba su goyon baya kwarai irin su imamun shokani suna kan haka tsayawa kan wannan magana ta babu zaka sai kan wannan abin guda hudu kadai wannan shi ne wani lokaci a najeriya na malamin kawo maganar ina ga bada ya bane kowa cikin malaman najeriya aka yi ta kan maganar eh wannan magana akwai da cikin magabata wanda ya ce babu zaka a kan haɗe sauran da dawa wannan magana ce ya ɗoka kuma tana cikin maganar magabata to amma jamhu na magabata mahi yawa na mazhabobi su suka tahi akan cewa a wannan ambaci siffa ce aka wani to matsalar su kuma sun samu saɓani tunda sun ce wannan ba su kadai bane ba to kuma yanzu abin da za a huddawa nan kuma aka shiga magana emi mai shekara ba za a bu shekara wanda ba za a auna ko ba awo bane ba nan kuma suka samu rabuwa kan dangogin abin da za a hudda ma tunda an fitar ga wannan nasi da kansu sun zai ce maka saboda in dai abin kasa ne kawai babu wani mata in dai abin abin kasa kudin za a ba su da kashi kuma menene na daga ma haka roti har ya zo duka da zaka sani kuran sai abu hanifa ko ma menene in dai kasa ta hudu shi kun za su saka kun suka ce a sai abin da za a je da shekara banda su dankali banda su rogo sauransu wasu a yanzu suka dawo to idan kun ce ajiye a shekara a yanzu zamani ya zo rogo ma ana garo rogo kuma ajiye shekara tumatir ma ana ajiya shekara ya za a yi dole bisa gaskiya abin yake da magana kowa sai dai kama ra'ayin shi abin da kika shine mai nutsuwa a wajen shi amma nan shekarara wannan guda hannun annabi ya ambata magana hatsi dawa masu sasa suna kasu kiyasin waɗannan tunda abinci ne sai suka ce tunda duk abinci ne za a hudda musu zakka tunda wannan an kama misali na abinci na aka sa su haɗi su dawa su wake a ciki amma su kama albanin wallah ya doge kan tsayawa kan wannan masaba ta sanin basari ta wadda mai sace manzan annabi sallallahu manzan Allah sasan lokacin da ya aiki mu'az yaman ya san sai yaman ba yaman duk inda ake noma da shi akwai abinci iri iri amma me yasa annabi ya ce ka amsa sai a wannan guda hudu masa annabi ya amsa kuma ce ka amsa la ta'khuza kakku amshi sadaka kan wani abu illa hazza al'arba ya annabi jiro da wani wani wannan shi yasa gaskiya shi albani Allah sai ba ta mun ce tsaya kurin kan cewa wanda nasu ya zo za a mishi zakka wanda nasu bai zo ba ba a karba wannan Allah ya harta musu dan wannan masaloli ne wanda alce ilmiya ne tunda sun zo a cikin magabata ga nasan hadisi an ce kuma magabata ne sun san sanan fasali sun su mamu sha'abi akan kaskata to duk da cewa mu anan mazaɓatar jamhuri mazaɓa sauransu sun tahi akan cewa za a bada kuma dai ba da ba da baka asara ba kuma ka hutar daga cikin matsala ko shubha ta shiga sabani kuma ma me da ko ko ta maji za ka samu lada shine kurin kaga malamai bisu matsaka abun ka samu lada baka asara kuma kawo daga cikin sabanin kawo da kuma ka hudda ba shine kurin amma ba zai ka magana a za a hudda haƙƙin wani talakawa za a yi rabi wannan shi albani ke cewa wannan magana ci hira ce yace yadda talaka ke da haƙƙi shi ma mutum yana da haƙƙi a cikin dukiyar shi kuma ba a dora mutane wani abin da Allah bai dora musu ba yanzu misali ina ra'ayi kowa ya rada babu zakka akan lu'ulu ko zabar jata alin daraja ce lu'ulu ya ya zina da zuwa an daraja ce ya lunga da saman limki saman limki amma kowa da babu zakka kansu me yasa cike na abin ba abin da bane magana an kudi ne ya kudi amma shara hamalan magabata kowa ya rada babu zakka akan lu'ulu babu akan zabar jata rubun valar ne sun limka sama da goma kin zinariya ya magana goma na haka dai wannan mujide magana gata dan kautar wani kawo ka ce ya riddama ko ka ce ya sabawa kaza ko jima'i ba jima'i kan magana mai jamhuri ne suka tayi akan cewa kenan za a bada zakka akan dukkan abin da ya shahi na ga muku akwai sabani wasu sun tayi akan abinci kurin abu mai suna abinci wani za a auna sun ce a inda abu za a ji shekara to a ce shekara ne kuwa an za abu duwa zai shigo tumatir zai shiga ga rogo zai shiga shi sa kwarai abin da ke da da matsala da gaskiya wajen wari abin da zai mutum ne yake ishtihadin shi shi dai a nan abin da shayi dawa da haɗi da wake da waye duka duk kiyasi ne ƙarƙashin wancan abin kuna ta kai kiyasi ne akan dukkan wani abin da aka ambata akan sha'ir da alkama su na su ya zo a kansu sauran ababe wanda ba su ba malamai ko jamhur suna hujja da kiyasi akan wannan guda biyu sai duk wani tsaba da abinci sau da mai zakka kuma shine ra'ayin jamhur Allah shi kansa ga wata musu sai yace walidaru qutni am mu'ad radiyallahu anhu qala fa amma al-qissa'u wal bitikh wal ruman wal qasab faqad afa anhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa isnadu da'if na akwai ta ruwaya tabbatar inganci wanda abin da ke ba labari an ambaci ya ambaci maganar kabewa jakisa ko biti ko kankana ko ruman ruman ruman ruman ruman da kasa ba tsin sarrake wani annabi yaran gobe kansu muna ta jamhur na malamai suna kan babu zakka cikin irin wannan kayan marmari irin na kayan dankali wani goyaba yalo irin wani abin da ba ɗin itace ba wannan duka jamhurin masu maganin akwai zakka cikin sauran ɗaya da ce ɗiyan kayan kayan abinci masu makan wannan suna gaba zakka kansu to shine kaga idan an kuɗi ne misali rake abinda wani abinda gona mai girman gonarka zaka hudda wurin nisabin zakka buhu shidda mai rake kasa kasa ita sai hudda rake miliyan biyar miliyan goma wanda san ba su noman rake an kuɗi ne amma ba da bai zakka bai zaka amma kuma kudin ya yi hatsin ga zaka wurin da mirke zai gona hudu za a hudu tan guda in rike ne suke ya garde miliyon za a hudu in rike ne na san abin masu noman rike wuri kaɗan ya hudu abu da yawa kenan shi ne maganar kudin tsayawa ga nassin shi ya lahiya kuma ishtihadin malamai za a bi ne ganin shehi ihtiyadan kamar ka ce ihtiyadan ya yi zama huta daga ɗaukar wani huta daga saɓani kuma kai asara ba ki da mutu zakka kuran duka kamar ba ba mai mutunta asara da ki samu magana wajibi ko wajibi wata ba amma duk ba wanda zai ka ba da kai lahi ko ba mai cin ka ba da kai lahi to kenan ko wannan mutum ihu da kashi daga cikin sabanin shi lahiya ko wa an sahal ibn abi hasama radiyallahu anhu qala أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرجتم فخذوا وادعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فادعوا ربع rahu al-khamsa illa ibn majah wa sahab ibn hibban wal hakim wannan ruwaya duk da laban ya rauna hadisin jabe da inganci amma abin da ke hadisin dai cewa manzon sallallahu alaihi wasallam kamar da Abu Hasan misali ke cewa annabi ya mana umarni ya ce idza kharajtum in za ku yi kirdado hasashe hasashe na me al-khirs a da mutanen da akwai ƙwararru ko a zama akwai za su kamar cikin gona ko garka dabino ya sama itacen shi sai ce wani dabinon kurin in aka gyara shi zama dabino zai zama to sa'i kaza suna yafi ƙwararru su kusa ƙware wajen wannan abu duk mun haza za ka manoma suna wani abu masu noman ko na suna ba hasashen kaza ne to wannan annabi yayi annabi annabi kanshi yayi daga wani lokaci annabi zai ta yayi ina yakin wannan ne mata buka ne wanda suka biyo wata garka ce ma matar wannan garka ta ki annabi yayi ce za ta kai uski kaza yayi annabi ya shi su ma ya mata wanda anan ne ai kuma inda ke ba su labarin a takaice dai anan da aka dawo aka tambaye ta da annabi da ta girba na ta annabi bari haka haka ka samu abin da ya wuce mishi annabi kenan yana yi kuma ana yi kenan ana yi an ce amna me yan wa abin yawa awu zai wahala ya azo auna da sa'i an ko za ka gona misali azo ce ya auna da ko ta tiya tiya zuwa da za a zo manomi an san bai yawa ce ko ne suke gaba daya tiya tiya ya suke daga cikin daga cikin kwanakin shi kakan shi amma ka zai sauki ya bige ya sa a rumbu ko wani gamin da kan ma a sa a rumbu ya yi jimawa ya yi jimawa bai lalace ba kaga anan kenan akwai damar a ba mutum damar manomi ya yi hasashe wannan zai ta amin hasashe na hakika zai kaza yau sai hudu zakka da wanda wanda su suke saura sa a rumbu ya jikan shi dan zai jima ko me ya kan gona in ya cikin kusanci ya yi jimawa in ya cikin kan shi akan an da zai cikin kan shi na kun san ma bai yin kwari idan ya cikin abin shi to kenan wannan shine kenan hanya ce ta yin khirsa da hasashe a ga zai kaza ne manzo Allah yayi kuma sahabbai suna yi to duk da nan shi ruwaye abinda yake kawowa ba na bane ba iya kawo maganar in aka yi kirdadan aka hasashe misali wannan zai bada kaza sai yace idan kharastu in za ku hasashen kuma kirdadan fa khudhu wadu thuluth ku amshi zakal ta abinda aka hasashe zai kai sa'i kaza ko wuski kaza amma ku bar sulusun misali yanzu eh sa'i za a amshi misali zakatiya 30 to sai ta yi ku amshi kashi biyu cikin uku ku barwa mai gona sulusi ka ku amsa ku masu amsa zakka tunan suna ga cewa za a bar mishi dan hasashe ne aka yi kaji an kware shi a za a bar mai ba wanda yake so shi shi ya raba da kanshi shi dai a nan ya kusanta mai amsa zakka sa'i masu zuwa amsa zakka za su amshi korin kashi biyu cikin uku su bar daya a cikin uku yace fa in lam tad'u thulutha fad'u ruba in ma har ku bar mishi ba sulusi to ku bar mai rubu'i ɗaya cikin hudu kin araba gida hudu a bar mai ɗaya to duk wannan inda hadisin ya inganta ne zamu ba kan muhala wajen raba abun to dinda ka wani malama hadisin hadisin iya da rauni wanda zai kawo wani hukuncin na barin sulusun ko barin rubu'in wallahi alam shi dai tabbacin hirsa akwai shi a gan hasashe wannan babu babu sabani kan shi yin hasashen sai wa an attab bin asid radiyallahu anhu qala eh asid bin attab bin attab bin asid ke cewa radiyallahu anhu manzon sallallahu alaihi wasallam amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yukhraj al-inab kama yukhraj an-nakhl wa tuqad zakatu zabiban cewa manzon sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a yi hasashen na inabi kamar yadda ake hasashen dabino kuma wato a kasu zakatu zabiban nan al'inab da zabib abu ɗaya ne kamar da ake cewa a rutab da tamar dabino ɗanye a ce rutab mace maga musa mana mace maga an ya bushe a ce mishi dabino su su ce mai tamar inabi ɗan yi a ce mishi inab in ya bushe a ce mishi zabib da abu guda ne to nan abinda yake so ya kawo a nan cewa shi ma inabi yadda ake ma dabino a sashe za a ma inabi a ce wannan zai sa'i kaza kuma in ya ko da ya bushe zai kai kaza sun ma masu annabi ta cikin dabinan wannan dabinan ɗaya ne a ce in yi wuce zama dabinan zai kaza sai ya sashen wannan misali kaza ne to za a yi tun iya ina bin shi a yi hasashen kuma an zama zaka a musu zakar shi yana zabib kin shi ya bushe kenan duk da wannan shi ma dai ruwayar bata da inganci balle akan hujja ita ma da ita sai dai kurin magana magana hiskin kurin mutalakan akwai magana kurin hasashe akan irin wannan kayan gona ila wani malamai kamar da jina ta fiye malaman saudiya suke magana to ai akan samu cewa a yi hasashen iya ɗanyen dabino akwai dabino ɗanyi wanda iya zama tamar akwai wanda bai zama tamar ko a nan zun sali maga ko ta wuce bata ba dabino ko wanda san dabino akwai dabinin da in ya wuce ka zama dabino akwai wanda bai zama yadda lalace kenan wanda ake magana wanda bai zama tamar kenan iya dan yana hutar shi amma wanda yake zama dabino in ya zama dabino ko ya bushe ya bada amma wanda yake zama cewa wanda bai zama dabino bai ba ce dinda bai lalace zaka bashi bai lalace zai shi dai nan kurin magana ce ta a jumulce ana hasashen kayan gona sun yi nawa balle masu gona babba ko masu bukatar ajiyewa a sa a rumbu aje kaga wannan zai gyara su wajen yin hasashe na tiya nawa aka yi sa'i nawa aka yi akan huda zakat abin da aka samu na kayan gona wannan kware mutum ya koma cikin tafiya zai ga kware maganin malamai kan irin siridi kan su gujiya kan waye duk wannan tsarin ne ake ta bige bige kan samun huta kan abin amma su wannan su karanin da su gurin alkama da sha'ir da dabino da inabi su wannan su karar da ayyuka ba wani magana akan su sauran wanda ba wannan bane ake samun da akwai ruwaya ta sanar basari ta kawo aqida ko mazhaba ta hasan basari shi ya kawo da magana dawa to duk da shi ma abin da ya tabbata hanya ingantatta babu wannan lafazin dawa a zurra bai tabbata ba a cikin hanyar tashi kanta wannan hudun ne kuran yake nasi tabbatacce daga wajen hasan basari kamar da yake dogara kan wannan hadisi da ya zo ka amshi zakka sai akan wannan dangogi guda hudu da sha'ir da inabi da alkama da dabino da alkama da dabino da zabiru alkama da sha'ir da dabino da zabiru sai yanzu kuma ita ma magana ce ta amsa zakar da nau'in abin da ake amsa zakka wa an amr bin shu'aib an abihi an jaddihi radiyallahu anhuma anna mar'atan atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma'aha ibnatun laha wa fi yadi ibnatiha masakatan مسكتان من ذهب فقال لها أتوتين زكاة هذا قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار فالقتهما رواه ثلاثة أسناد قوي وساه حكم من حديث عائشة أنا أبن ديك رواية cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wata mace ta zo mishi ta zo jin shi wa ma ibnatullah tana da iyarta وفي لبنتها مسكتان من ذهب أهنم يتاتا أخوي رور ور ور نزيناريا فقال لها النبي جمتا أتوتينا زكاة هذا كنا بعد زكاة وانا كروارا تشي لا سيتي مت أيصوركي أن يصورك الله بما قالت سوارين من النار زي ورن تامي كري الله يمكي ورورو gobe kiyama da warwaran wuta dalilin kin ba da kai wannan warwaro guda biyu ta ce la a na mai tai da su kai tsirar da su ba eh wannan ruwa ya ke kuma hadisin ya tabbata kan haka alban tabbatar da ingancin ruwa hadisin tabbatacce ta hadisi da hasan sai hadisi na gaba wa an ummu sallama ta radiyallahu anha annaha kan tarbas awdahan min dhahab faqalat ya rasulullah akan zumu قال إذا أديت زكاته فليس بكنز رواه أبو داود ودار قطن وصحابه نكم حديث أم سلمة رضي الله عنها تكي تشيوا ita tana da wasu kenan ita tana da wasu ƙudduga a zahmin zab na zinariya sai ta ce ya manzan Allah su zama a kan zumuwa shi ma wannan kwalwara ne na zinariya shi ma kanzu ne wanda aka taskance a mutum azaba saboda shi annabi ya ce za a data zakatahu falasa bakan zai inki mana zakai shi ba kan bane ba inki mana zakai shi tunan me kenan akwai zakka akan akamaro da kan ado ne dan wa wannan wannan ya kawo ni magana wannan wurin guda biyu Hafiz bin Hajar kan madogara da yake kanta kuma kan haka littafi da kan shi na tabbacin ba da zakka na kayan kwandiga na ado na mata shi ma wacce a misali ta mashi lafiya mai saɓani duk jamhur su ma sun ta yi kan ba a ba da zakka kanta ma wasu daga cikin magabata kan wani ruwayoyi suna ga a'a akwai zakka shi wuri misali kwarai akwai zakka hatta a kayan ado na mata wani ya dogara raunana wasu ruwayoyi kuma da cewa an samu kanta cikin wata malikatin su aisha wasu zaɓi suna suna da yaransu suna musu ado da zinariya kuma musu ba da zakkarsu to nan masu mai da fasana ce ai idan ka manzan Allah ya ce kaza ba magana kawo wani sahabi wanda shi ya yi wani zaɓanin shi wani sahabi akwai da dalilai rashin sanin abuwa da gazawa dai mace manzon Allah ne ya ce yayin magana sai kwarai da bani nan ma ya tsaya kan cewa ko da kayan ado ne in dai ya kai misalin zakka in dai ya kai gram 85 fudda zakka shine ya zama wajibi a bayanin da yi kan wani dalilai wanda kan ci adabu zakaf nashi kwarai ya kawo da dalilai dama da raddi ga masu inkarin abun ya kawo da masu gaskiya wanda yake tabbatar da zakka akan dukkan abin da yake na kayan ado ne inda ya warware ne na zinariya kuma in ya kai zakar to amma wasu malamai sun ce babu zai mun ji hadisi kan abin ko kuma shi Hafiz bin Hajar kurum anan ya tsaya shi ma kashi kenan akida shi kenan mazhabar shi kenan ko da kayan ado ne in dai zinariya ta kwazo san kai da zabin zakka an ba ba da zakka ba gobe kiyama annabi ce mata za a miki warwaran wuta gobe kiyama ka gani kenan nan ma dai kaga huddawa ita ta lahiya sai wa an samar ta bin jundub radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nukhrij sadaqata min alladhi nu'idduhu lil bay' samar ta bin jundub ke bada labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana mana ya'muruna iya mana umarni an nukhruju sadaqata zamu hudda zakka na sadaqa kenan min allazi nu'idduhu lil bay na abinda muke shiryawa zamu saida da abinda yake saman kasuwa za a saida za a hudda mai zakka duk da ruwaya ba ta da inganci shi kanshi ya ce rawa Abu Dawud amma usnadu layyin hadisin iya da rauni wanda shi dai bai kai ba muka hujja da shi kan wannan magana da dukkan akwai abin saidawa muka bayani ba wanda kuma an tabbatar da babu zakka kan nasu kuma abin saidawa ne ko mun kawo wannan magana wanda su kan kana su wane ne sai kusan mangoro su wannan sauran da wancan lulu su zabar da daga sana kuma kayan kudin ne to dai ruwaye wannan bata inganta ba balle maka hujja da ita akan wannan masala shi yasa ke sabani kan magana kowa ya kara a yanshi malamai suna kawo cewa kaga shi wannan dai kayan kasuwa sai da kayan wancan da aka ambata wanda busu cikin magana an bauta wanda annabi bai ambace su ba cikin abin zakka ko suna sasa a ciki duk dai kiyasi ne na wani malami da irin abin da yake da shi ne ma musan dai nasan ga abin da wancan da ya ambato da ya kayyade kuma akan kiyasi ne ake ƙara wasu nauyuka na hudda musu zakka kayan zakka kuma da kuma kullum shari'a mahiya ga abu da sai sauki gurin amma aka bar kuma nasan zahiri nan ne kuma yake da magana kowa ya ta kana shi ta yawo kowa ya kawo irin abin da yake gani wani ci kaza wani kawo ne rushe wani kawo wani rushe amma dai wannan su babu sabani wani abin da aka ambata zinariya azurwa sha'ir alkama da dabino inabi duk wannan babu sabani ko daya amma sauran ba su bane ba yake da sabani na malamai kan kiyasin wancan abin da sauran ababe wannan shine ya gama wannan ina kwana ana raba wasu mas'ala ta na Abubakar Gumi rahimahullah Abubakar Gumi kan wannan mas'ala ce ai shi yake kawo wasu ababi kan wannan sabanin wannan abu ne ya suna zargin abun hatta magana raba dukkan sauran abubuwan kansu ne dukkan su ne kan wani ababi ne yake kawo yake cewa san ba raba cikin masu ganin ma ba raba cikin azuwa ko zinariya ko duk shi yana magana ne babu raba ma sai azuwa zinariya wasu babu a naira da gumi kashi kashi ya magana duk da daga baya da wasu abinsu shi ma na jamhur ne da jamhurin da suka ce a komi hatta a shafa a ha dola haka jamhur su amma akwai malamin can da suka yi magana a kan irin kuɗi wanda ba wannan ba babu ruba a kansu duk abin ne ta saudiya an yi zama lajana lajana ta zama ne za a yi ma aka tabbatar da amma a cikin malamin akwai da ce a har sai akan akan ra'ayin shi babu zakka kan sauran kuɗi kan ba wancan da aka ambata ba sauran amma jamhur mafi yawa suka tsaya kan akwai zakka kan sauran kuɗi dan mutum ya san da abu ne wai ba bane ba wanda yake wai nasi ne sari karara ishtihadin malamai ne suka rinjayar da masalolin masalolin kuran mutum ya ga abin da mai kubuta ko kubuta daga kurin mutum yayi amma ka kace wai nasi na karara daga Allah zo kamar zaka kare magana kan abu Shi ne magana mutane so da yawa aka sabani ko ne ka magana ya zarge shi ya ce ya wani abu saban ba ne akwai abu cikin magabata kuma da nasi suka wari ba ra'ayi bane ba kenan mutum in yin kari baka iya yin kari mun haka da mun da shi cikin ma hanyar sunna ko na shi dai na ina kwana suna araba na gumi ayi wallah a bidiyo na ga whatsapp na wancan da yake magana kan riba ko ina ga duk ma suna suna ruba haka da abin da yake shi akan wasu magana mun san manzo haka magabata ne suke magana wannan ta magana ruba in ba a cikin wancan abin guda biyu ba dan a can da an yi kudi wanda ake cewa nuqud wanda ake yin su ba da azo zinare ba kudin ake cewa na jan kare na bakin kare kudi ne a da a da amma akwai malaman sun da suka ce ba zakka kansu ko su kai babu ruba kansu su ce babu ruba kansu ba da magana ruba kai ba ruba kansu aka ce a hausa ana masu sunan aka ce sunan wannan kudi ne da da sun da wuri ba da kudi ko anan wuri ma kudi ne da wuri eh wuri da kudi ne eh to a can da ba su kudi na kari amma ba azo suna matsayin kudi ha ha jauhar ha jauhari irsululu ne kayan an ado ne to jauhar jauhar kala gare shi ba ya yi kudi ba ya yi zinariya ba jauhar zuwa ya hajji na tsada gurbikin su lulu ne tsada ga shiga sun haɗu ina ga kukuri da ɗaya muke ce a hausa ɗakinsu na da to shi dai kenan wannan dai mun shi su wannan shi ya kawo da nasu wanda nasu zuwa kan sai ke magana za a wannan kuma fiƙi ta koma mace koma da ton fiƙi sai ga dole bayanan koma fiƙi malike ce ga irin nasu ga goma hanabla ga irin nasu kowa ga irin wannan kowane malami akan wata fiƙi yarin jayawa me da kame ba zakka dan mun sai kuma karatu mun alwaji da ga wannan bayanan daga alwaji shi ma ya kawo wannan san kan misali yanzu dai eh wannan dai ruwa ta samura hadisin iya da rauni bai inganta ba na cewa annabi ya umarni mai lissa duk abin da yake na saidawa hudda masa zakka annabi ya umarni hadisin bai inganta ba bai maka hujja karshe wa ana abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala wa fi rikaz al-khums متفق عليه rikaz mai bayani bunna abin za a zo kurin a samu abu ne a tsohon wuri da ba mu ya ce mana wani ne tsohon an san tsohon ajiya ce duk wanda gida sana abin ba bari mana nan gidan kowa kowa san tsohon shekaru suke wani wurin alaka sai ka samu wajen gina rijiya ko wajen kana misali ka sai kare kana ginawa sai ka samu wani abu misali a ciki ko mai gonin shi ma ba ba ba ba ce ga mishi kidan wannan abu tsohon bullin shi ta jahiliya to in ka samu kai sai ka hudu ka sa gida biyar sai ka sa baitul mal ya ba baitul mal daya ka rike hudun shine khumsun kenan to yanzu ba baitul mal ya za'i inda ana gaskiya akan miri to miri suka ce rijiya bai gaba dubu ce kunan karaba talaka sarka kunan kunan karaba sarka kunan sai ka daga gida biyar ka dauki daya ka dauki hudu sauran ka raba talaka kuma ka karin gari kuma shikenan kai tsaye kuma shine rikaz kenan daya cikin biyar wa an wannan ruwa ce ta bukhari muslim kenan hadisi ingantacce yace muttafaqun alayhi wa an amr bin shu'aib an abi an jaddi radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala fi kanzin wajadahu rajulun fi khariba إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن abin da ke wannan ruwaya cewa magana sallar sallama ya yi magana cikin kansu kenan mutum da ya samu irin wannan akwai bambancin mai aka ce rikaz da kansu kansu kurin duk da suna ga wani abu ɗaya ne suna ga abu ɗaya ne da kansu da kazu ko wani abu ne wanda ba mai shi tsohon ajiya ce ko da tsohon ajiya ce azuba da zinariya ce kuɗi na ajiya ko da tsohon ajiya to idan ka samu a wurin da yake gari ne ya ce wajen rujin fi harba misali gari wanda yake tsohon gari in wajen ta fi kada ta kalmasa kullum an garin ana zama akwai mutane a cikin garin ta'arifu kai ta'arifu kai wannan tuwace kai man wa in wajen ta fi kada ta kalmasa kullum an ka samu a garin da ba kowa tsohon gari ne an watsi an bar shi to nan kiran ba magana ba maganar cigiya da shi da rikaz da abu ɗaya ne ya ka ba da homsi nan kenan ko da ba tonuwa kai ba ka samu wani azurwa misali a cikin wani wuri a cikin tsohon gida in garin akwai mutane kai sanarwa iya na wani wani ajiye in babu kowa kurin ka haka ka amma garin da na ba kowa ka samu a tabus shi kenan sai da ake da kayanka me yasa ga dan bambanci rikaz da magana kansa a wani da akwai masu ɗaukar rikaz da ma'adan sai kama magana kai ma duk da bayan mun ƙara zai maka magana a gaba ma'adin daban ne ma'adin asalin duki ta misali azurfa ko zinariya a nan suke da babu ne aka yi ba shi ne ma'adin ma'adin ma'adin abin da yake a nan aka lalace shi kinan iya da bambanci wannan shi zama magana kan insha Allah a gaba shi ne hadisin gaba insha Allah wannan duk abubuwa abubuwan zama ka ɗanka sanin aka sanin wani magana binnowa ana samun binne a zama ba zai je wajen sarawa ko wani abu a gona ko a daji ko ka tono zinariya wani wani tsoho ya binne ya mutu bai gaya kowa ba ana samun haka ne wallahi nan kwano ne ga wani ba lagarci ba labarin wani ban Allah kan shi ya san iya ta yi ice inan a gusun kin nan wajen janar bana ya je iya sara kuɗin da sara kuɗin ga fari fata kuɗin kuɗin zai azurwa ce kuma da yawa daji ne zurin gona ba ba wurin tabbas wani binne kullum riga kuwa ba kuma mutai bane kullum ta dama kanshi zai ba shi kullum ce wani a bakin mutai gona ne kullum ta goma shi gari kullum shi gari kullum sai da kai ko ya samu ka haja to wannan zai yawa ba zai yawa kullum gani mace Allah ba shi kullum wa an bilal bin haris to dai lawan hadisin wajen sanadi yana da rauni sai sanadin shi سي وعن وعن بلال بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن على قبيلة الصدقة مثلا يا أمشي زكاة دقا معدن na قبلية wannan ne bayani cikin karatun na bayan watsani na asalin magana amsa zaka magana tana da rauni amma tabbas annabi ya yanka ma shi Ibrahim Haris wannan yankin cewa a zaman shi yake wuri ne na tona na abin taska kasa ma maka so illa shi aka samu a baya kan to idan ka samu muke magana akan arziki na cikin ƙasa jamhur mazamta ke malikiya da shafi'iya suna ga cewa kuma abin da ake da ma'adin sai zinare da azurfa hanabila ne suke cewa duk abin da yake cikin ƙasa ko ma menene na arzikin ƙasa ko ina cikin ma'adin na kenan suka ne hukunci guda na hudda zakka a kan shi shi ne daga mun yawon aka misali kamar saudiya su da ke hanabila ne a kan haka suke to shi ma'aunin a nan an zu mummu da matsala kawana mun zu a nan babu wani arzikin ƙasa na cikin ƙasa da wani za a ce naka ne ka samu a gonaka kai za ka hudu ba ce ka hudu zakkan shi duk abin hukuma ne zuwa na hukuma ne ma akwai ƙasashe suka ba ƙasashen amurka ƙasashe wanda suke in aka samu petrol a gonaka naka ne tsarin amurka haka ne sai dai ai kwantara da kai da masu gudawa da na gwamnati da naka ba mai turi ga abin wannan eh an samu petrol a gonan mutum a cikin gonan aka samu to wannan kurin wannan gona na masu gonan ne a wannan arzikin in za a kwantara za a kwantara masu gudawa da shi da gwamnati ko ya hudu mai shi kasa ta mita ci kurin kasa ta mita ci kayan ka ne gonar ka ci aka samu ana gauru shi ke da kasa gatawa to wannan ina anan to da nan ma alhamdulillah ana dan kwatantawa dai amma ko a nan gaskiya a wajen arzikin kasa ba a kunnan gwamnati kunnan gwamnati ne yadda a biya kudin kasa kudin ka ta yakka to kenan to shi zaka to to duk da haka duk da maganar zakka abin muka bayani cewa mas'alar a yanzu da bata na matsala saboda koda na gwamnatin ne maganar zakka gwamnati bai hudu zakka azurwa ko zinariya gwamnati tunda kudin gwamnati na talakawa ne kenan ba to zaba zakka sasa kenan ba maganar zakka a dukiya ta zinariya yau har masu kan petrol ma iya cikin wannan zakka ba zakka cikin su tunda na gwamnatin gaba daya inda na wani ne shi za a maganar zakka hudu zakka a ciki amma tunda na gwamnatin ne gwamnatin kowa da mun dukiya ta talaka ta kwara kowa ce kenan ba a ce a hudu zakka petrol ko azurfa ko zinariya gwamnati hudu zakka to zai ba zakka daman kayan na masu zakka ne duka kudin su ne yadda ba inda ba ba ba su ba an ci ne وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نزل مجينا كشدي بابين أنا كنا ني يا وكاي كتبو سنبي بايو haka ne to kenan zamu shiga magana tunda ya magana zakka zamu zakka ta kayan ta azumi ta kunu zakka ta shekara bayan azumi an kare azumi wadda ake huddawa ita ce zai magana a kanta ana وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ففرد رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ساعا من تمر أو ساعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة متفق عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنه labarin cewa manzon sallallahu alaihi wasallam farada mana annabi ya yanka ya tilasta bada zakka ta zakatul fitr zakka da ake badawa bayan sallah ta azumi a bada sa'a min tamar duka kowa za a bada sa'i na dabino ko sa'i na sha'ir to za a bada za a bada alal abdu wal hur za a ba duk bawa ne ko da ne zakar ne ko unsa namiji ne ko mace ne wasagir wal kabir yaro ko ya kahish aka ga wata ko sallah ta zo in yaro ko babba in dai musulmi ne wannan shine kenan cewa an dora ma duk kenan kowane musulmi zakar fitar kuma wajibi ne ta ma faralla ce akan akan duk wanda aka jero kai in uba ne ta yan akan ka kuma zaka bada sa'i guda akan dukkan wanda yake kasanka da kai da duk wanda yake kasanka zaka bada zakarsu a sallah ta azumi yace wa amara bi an tuadda qabla khurujin nas da sallah annabi ya umarni a bada ta kahin mutane su huta zuwa sallah ta idi dawatarwa iya cewa wanda ya bada ta man addaha qabla salati fi zakatun man kabula in ka bada ta kahin zuwa idi ne take matsayin zakatun fitr karbabba amma wannan adda ba da sallah sai ta mutum ne sarkati ko don tana faɗin sauran sadaka kai da kullum gurin kana lada amma baka ladan sadaka sadaka fitar amma za baka lada kuma dole ka bada dole ka bada ladan ne domin yawan mutane kashi biyu na ta ranar sallah duk da wasu na ga cewa tana zama wajibi a ganin wata take zama daga wata an ga watan watan watan shawwal ta zama wajibi kan kowa kan ta an ga wata karkashin wannan ke magana cewa kenan yaron da aka aiwa a daren sallah ko da iya cikin lasan ya wuce kirbe ciki don kenan bayan an ga wata aka ahe shi kirbe cikin wajibin zaka amma doka ana tana wajibi a ganin wata shi an ahe shi bayan ganin wata kenan bayan zakan ta zama wajibi aka ahe shi ciki amma aka aka yaro kayan wada rana iya ciki iya ciki wasu na ga ce a inda aka ahe yaro kayan sallah kayan sallah idi iya ciki labari tunda dai dalilin sallar idi ce ta abu wadda kuma zakar magabata ne kan maganar shi dai magana cewa tana zama wajibi ga wanda yake da hali dan nan mai matsala mu a nan kasashen koraren bule mutanen karkara ana wannan zakka da yawa mutanen karkara azumi azawa abin da aka ajiye ya kare abincin su ya kare ana neman damuna ta zo babu abinci bisa yin zakka ta bisa mamahewa to sai in an yi noma sai malaman kauye ta zama da sahin zakatar fitar da zakau noma haka suke mazu wallahi eh sai ka ba da na ɗiyanka na ka ɗin gaba ɗaya kun ka zakata wannan ta abun kuma ga zalimin ce ga ba zakai ya ce in tiya goma kai sai ka gida goma ka ka tiya guda kai tiya ɗaya ma kai ka gida goma wallahi malaman kauye ta ce ko tiya goma kai ga ba an ma tiya ɗaya kai shi ne kun an ba da ya ba da usura ya ba ɗaya cikin goma ka dole zalunci ne a takaice zakatul fitr wanda sallah ta zo garin Allah ya wayar sallah bai da abincin da ya huce iyalan shi na ranna to wannan ko ya samu daga baya ya ci kayan shi bace ba kowa ba ba ba shi kanshi ya kuma sai man samu ba da a ba ta kanka ba in dai garin Allah ya wayar sallah baka abinci alaka sai wayo ne baka zakatu kitar ya baka tiya goma ko tiya 20 a ba ce gaba da ba baka cikin wanda ka dora mata baka cikin wanda ta hawo dan kai sallah ta zo mu ta masa kadin ma hada rana hadirin Allah ya wayar sallah inda aka baka ita ne kafin sallah kafin wacce sallah kika shiga wancan sabana eh tunda an ce tana zama wajibi bayan hada rana kenan kai gari sallah Allah ba ta wayar ba ka samu kayan sallah sai ka bada amma wanda hera sallah ya samu haka ba cikin magana wanda hera sallah ya samu wani ya kawo mai zakatul fitr to wannan shi bai cikin wanda aka ce sabada iya cikin maciyanta eh iya cikin maciyar zakatul fitr kamar mutane kai kala biyu ne akwai masu bala akwai masu ci to shi a cikin mace yaran ko an baka kai ka sa cikin gida ko kai da iyalanka eh to ina ga wanda dama kuma hasalar sautar kari da samu ba a ce he ya samu ana mishi bashi a akwai hadisi munkar mara inganci da ya shahara wanda ake kawo wai azumin ka iya mallake a sama tsakanin sama da ƙasa ba a karɓar azumin ka ta kama zakatun fitar to shi ne matsalar mutane wani hadisi ya shahara kada malamai suna da tere malamai yana da tere sai amfanin sa ne hadisi suka shahara shi dan amfanin sa ne kenan an ce ma azumin ka iya mallake ka da wani zakar shi takan duk da mutum zai nemo ko shi ne ya bada da azumin shi ya sabko shiga layi to hadisin bai ganta ba hadisin bai da inganci kuma bai da kawai albanin rahimahullah cikin sallallahu alaihi wasallam bai ma alaka azumi daban zakka daban azumi ko da zama wajibi kanshi ko da zama wajibin kanshi zakka fitar daban wajibi a kanshi azumin shi daban bas da alaka wannan abu ne guda biyu azumi daban zakka daban azumin ka iya lashi lau kuma zakka kana ana bin gaban shi ba kwana ba shine kurin amma bas alaka azumi da zakka magana kenan kuma ce ruwaya bata inganta ba wata kawo na mu'allil azumi iya mallake a sama ya ba zakka fitar zakka fitar inda hali ka bada wajibi ka bada in ka bada kayan an so ka bada kayan kayan idi akwai ruwat ibn umar daga ana ba kamar sauran kwana uku kwana biyu da sallah kenan daren shin takwas da tara tara ibadawa ko da sallah bata zo ba dan sai akwai abin da yake bukata a mai aiki duka mun hatsi sallah ko dawa kawai mutum hatsi da sallah ko dawar sallah miji da ci da sallah ka ko aiki idan shinkafa ce ko kuskus amma in a ce abin da za a kai kamar tun da wuri kwana biyu kaga sai kai mashin a gyara da a nika mashi aiwa duk gyara kanshi za su a bada kayan lokacin amma idan ka bari har aka yi sasu da idi in kan hali dole ka bada in da hali dole ka biya ta don bashi da kanka amma kuma baka samu lada da ake samu na zaka da fitar baka samu lada amma dole ka bada amma wanda bashi wa sallar ta zo to ba bashi ba dora mishi ba an an bashi gaba ma kun ya ci da shi da iyalan shi sai ba ta hukan shi ba sai ta dai wannan ruwaya da ta yi magana cewa kenan an ɗora ma duka yaro da ƙarami da babba tsoho da yaro da mace gami duka dai habbawa duka na ka za ka hudda musu walibi na adi wa tsara kudurin isnadin da if ya ce ungunum an tawafi hada da yau ko wadatar da talakawa akan yawo a wannan rana wannan ko da bin ganta ba akwai ruwaya ba ta ba da wannan ma'anar ta an yi ta daman da a wadatar da mutane hana su yawo ko hanya da wata tabbata ma'ana magana akwai ta da'awa ba talakawa wadata kasar sha matsala sun tallace aiki wa ana bi sayyid al-khudri radiyallahu anhu qal kunna kunna nutiya fi zaman an-nabi sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'am aw sa'an min tamar aw sa'an min sha'ir aw sa'an min zabib muttafaqun alayh wannan ruwa ta Abu Sa'id al-Khudri iya cewa kunna nutiya muna ba da zaka a zaman annabi sallallahu alaihi wasallam muna ba da sa'a min ta'am kenan na alkama ko sa'i na dabino ko sa'i na sha'ir ko sa'i na zabib mutafaq alai akwai dalilin da yawan magana shi Abu Sallallahu alaihi wasallam akwai magana a lokacin akwai sabani kan magana a wata ruwa ya kan magana da yace aw sa'u min aqatin ko sa'i guda na tuku garin tuku ana nika shi qala Abu Sa'id amma ana fala azalu ukhrijuhu kama kuntu ukhrijuhu في زمن في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولأبي داود لا أخرج أبدا إلا ساعة أو أن رواه أبو داود أبو سعيد كتشوى أما أنا نيدي فلا أزال أخرج بانا غشي وإنا هد حكم سائي غدا كما كنت أخرج في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كما نجي هدى زمان نبي أدري نجي هدى زمان هذا هدى بنا حكم دي بنا بنا بنا كاكنا wata ruwa ce la akhruju abadan da san ha abada banda fudda wannan fi sai guda nan me ka maganar an samu rubutun muawiya ya abin ya shahara amma akwai wata ana ba koyi ba kowa ya shahara ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya hadu wata nau'in alkama ko shi'ir na mutan na sham wanda iyar kalite ta yi ta alkama irin ta wajen hijaz annabi ce kenan wannan ita za a bada rabin sa'i wannan nau'in nata za a bada sa'i guda rabin sa'i to da wani mutum muawiya abin shahara muawiya yake wannan bayanin shina wasu ɗauki in kare shi wasu zai bada kun ba mai ba hana shi ba sa'i ta kun sai sai sa'i gun to wasu malamai sun ce a amma akwai da marfu'i annabi ya wani magana ma auya ba ba da ita ba nan me yawan su misali yanzu za gane misali abu yanzu misali sa'i kilon shinkafa da na hatsi duk da sa'i ne duk kilo na ko ɗaya ne darajar abin da shinkafa ta bada wancan ya bada shi ne magana kenan don ba a gama duk sa'i ne amince sa'in alkama sai da na shinkafa misali da hatsi ko dawa duk sai guda ne amma abinda mutum sa'in shinkawa za ta ce sa'in ta guda yayin da sa'in dawa abin za ta ce take ba ɗaya bane ba kenan ba lalkin daraja ce ba ɗaya ba shi za a ɗabi magana akwai nau'in wancan zamanin akwai ta to amma shi shi ma a wannan abu sai dafari ya kace ta shi wa bisa hudda rabin sa'i sa'i guda ko shi ne magana kenan nan kenan maganar cewa sa'in a komi shi yi duk kubuta shi yayi lahiya ko baka asara ba wannan shi ne nan karkashin aka zawa dan kuskus cewa ko yin shinkawa cewa ya zo ɗaya kilan shinkawa da kilan hatsi sun zo ɗaya a ce hunta kilo hunta sa'i guda a sa'i sa'i guda a shinkawa wannan ne yake zawa ƙarƙashin wani magana ta ma'auya kai ana san bambanci wajen ba da wajen daraja duk na abubuwan mu dai anan tun ana ba mu alkaman ko ce ba mu kan kawo sa'in ka huta kurin kawo sa'in kowa mai kawo sa'in kurin ka huta sa'i muke ce a yanzu in ka ba da tiya tiya ka ba da hada ƙari ka yafa mata kawa khairin ba khairin da ka ƙara saman da abin da ka ɗora maka tiya tiya in baka da abin audan sa'in ya da iya da wahala samuwa wani lokaci a sallah amma kai kowane mutum guda tiya guda illa mai ɗaya da yawa wannan bai gyara shi mai ɗaya da yawa mai ɗaya da yawa kuma haka ce tiya tiya karin da yawan nasuwa don tiya tiya duk girman sa'i bai ka tiya baka shayi ma to a ce tiya ta tozo kana tiya goma ko ishirin ko talatin kaga abin da yawa ne na sa kwan kai aure sa'in haimana ya siya kai aure sa'in ka in gwanin hali kuma ka bada da yawan ma ba laifi bane ba da ma ka ce a ce ɗora mutane tiya to mai iya nisa matsala wajen hunta zakar shi وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للسائم من اللغو والرفس وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة بين ممكن أزول ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات رواه أبو داود وابن ماجه رواية ابن عباس يبقى اللابار إن شوى فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من زال يا فرنتا كنا تيلس واجب زكاة الفطر tuhurata lisa'in tsarkaka ce ga shi mai azumin minan lagawi warrafas irin maganu da ya na shashanci na maganar banzari da ya cikin azumi kawai tsaye kalmomi mai marasa kyau da kai yan da kalmomi da kai marasa kyau ko na sha'awa da aka na kai dai wata mutum da musakin da kuma an sa ta don a ciyar da muskinai a wannan rana shi ne kenan kenan tana matsarkake maka kurakurai da kai a cikin azumi gurin kuma su talakawa a ciyar da su da abinci a sallah na kai cewa man adda qabla salati wanda ya bayar zakatu fitar kafin sallah fa hiya zakatu maqbula ita ce zakka karbabba da sunan zakatu fitar amma wa man addaha ba'da salati wanda ya bayar zakatu bayan an taso daga sallah kenan ta idi fa zakatu min sadaqat tana ɗaya daga cikin sauran sadaqoƙi ne rukunin kenan akan wannan kenan sadaka ta dace ita ba ka yi mataki-mataki ne sadaka ce duka amma ladan ba ɗaya ba ne ba ladan zakatul fitar bayan ka sabce farilla ladanta ya yi ladan sadaka ta da kullum shi ba magana kenan ta ce wanda ba da kayan sallah ita ce zakka karɓaɓɓa mai sunan zakka amma wanda ba da bayan sallah kenan tana tsaye da cikin sauran sarɓoƙi a ganin ka iya hattara mutum kayan ta idi ya yi ƙoƙarin hudda zakatul fitar saboda kuɓuta daga asara ta wannan ladan da ake samu amma ko ka makara ko yaushe ne wajibi ka hudda ka bada amma ladan ne baka samu irin wancan ina ga wannan shine dan wa a takaitu ha alaikum salam ana ne da ta malai wahudu abin nan ba abinda ake cewa a masallaci mai adika amudu abin daga masallaci ne na magana gida arba'in har gida iyaka da makwabta ne masallaci to wannan ruwa ya batar inganci ta yin gida arba'in cewa yankewa gida kaza duk wani abu da wanda shi babu nufi kashi sai yi amma kuma yawan kowa ya sani magana da muke nan ta magana zakka ba da ta ga wanda zai zamanto har zai bari da abu da mai kyau amma kullum abin shari'a ba ta ka ba ka a kawo shi zama kamar ka'ida ce don meye mutane suke yi akwai masu raba zaka guntuwa guntuwa yau suka aibanta sai ta bata wutawa ma haka suka bata wutawa ma ya raba zaka guntuwa guntuwa a'a ta wuta tun aka ta wuta kuma iyawun su wasu wani masu matsalan aka ce biya ka bisu samun wasu wani in sai wanda ka sani ne wannan wani bai samu ba shi wani iya wani shi ma yana yana bukatar ta ko mutum ne suna kallon ka suna tare da kana suna jira wata wata ya kama ko ka kai gaba mutum guda ko biyu ai sun shiga kai kawai mugun sai sai su sai yawa da kai aka ba su ko idan ba ka dan ciccira musu da suna jira suna jira sai ka ce a shi da ruwa wata ba inganta ba ruwa ba ta inganta ba ta baka bacin mutum 40 ne ba ta inganta ba ta inganta ba har annabi sallallahu alaihi magana ya rasulullahi wanda makwabci ne haƙe gance wanda ya kusan kofa da kai ka ta makwabta ai wanda annabi ce wanda wa zan baki wata wai kusa ce mai kusan kofa da kai kuma a wani garin duka bi kai wani garin gaba ɗaya babba gida 40 kin an kai da muka samu gida goma kai kai bayan gari shirya ta kace kullum ayi amma mai kyawu mai amfani kur magana yanzu da yake ta magana baitul mal iya magana ne kan cewa inda ya zamanto babu fetal mali yanzu misali yanzu akwai service social wuri da yake kaman wani matsala yanzu misali a likita yake magana wurin binne mutane mutum zai mutu musulmi ne babu abin da za a bada na likahuri a wani lokaci sai an je gidan kirista sai an je wurin kirista su ba da likahuri za a binne musulmi a sai tabarma da ici wannan abin an samu haka nan wani lokaci amma daga baya an samu su 'yan uwa sun rika ɗan taimakawa kaga wannan kaga irin wannan kaga kenan ana iya zuba wannan kuɗin wani wuraren a sai kayan shi ne ke a sai kayan don kullum a yanzu kowa san rayuwar mutanen babu yarda da kuɗi ka ba wani balle a bariki kowa san bariki mu gaskiya eh babu yarda gaskiya babu yarda bariki mu amma a sai kayan a kana ba wani kula da abin ya saya ya bada misalin na san dan uwa wanda muka bashi irin wannan labarin ya ka akalla da kawai ya kai 500 da ya kawo ya kai mutum 500 lagos ba kwanan mutum ya kare kwanan ba kwanan ba ya kare da kawai in dai an mutu an ji an za a bada da lokacin da ya kawo ma har da kumfule ko da kuma ya kawo duk kuma sun kare su iya wani kamata kenan zabar da mutum su rika yi ko da wani zai saya ya kula da su to yanzu lokacin mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh